ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na asabar ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 daidai da ɗaya ga watan march wato watan uku miladiya ta 2025 Allah maɗaukakin sarki cikin ƙaddarawarsa da yardarsa ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan wata mai albarka waɗannan kwanaki masu daraja domin ci gaba da gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kamar yadda aka riga aka sani shekarar da ta gabata ɗan uwa malam abdulhamid shine wanda ya gabatar da wannan tafsiri a tun daga farko har zuwa ƙarshe wanda Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi da rashin lafiya a wadda muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya Allah maɗaukakin sarki ya sa ta zama masa kafara wanda insha Allah za mu ci gaba da karatu a wannan masallaci kuma a shekarar da ta gabata an riga an ƙarƙare suratul baƙara wanda kusan tafsirin suratul baqarah nan kusan malamai uku suka hadu wajen wato gabatar da shi dan uwa malam Nura Abdullah Saleh Allah ya kara masa lafiya shi da wanda ya fara gabatar da wannan tafsiri ya faro daga suratul baqarah ina ganin na kuma karbe shi muka fara daga sayyidul sufaha ban manta ba zuwa tilkar rusulu wanda dan uwa Malam Abdul Hamid shi kuma bara ya dauka daga tilkan rusul zuwa ƙarshen sura din. Da haka yau za mu shiga sabuwar sura sura ta biyu suratu Ali Imran insha Allah. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana gamdakatar ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma fahimtar daidai sannan dukkan abin da za mu karanta Allah ta'ala ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi riko da hannayenmu cikin wannan babban aiki Allah ya kiyaye mu cinciɓe da ainihin wato kaucewar harshe cikin abin da za mu faɗa ko abin da za mu fassara na zancen Allah mai girma insha Allah za mu fara arama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى الناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم حسبك a wannan sura kamar yadda muka ji sunanta suratu ali imran wanda an ambace ta da wannan suna saboda kalmar imran da ta zo a cikin wannan sura sannan hadithi ya tabbata a cikin sahihu muslim hadithin abi umama inda abu umama talbahiri radiyallahu an yake cewa na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa iqra'uz zaharawaini al-baqarata wa ala imran ma'ana bayan kiranta da ake yi da suratu ali imran wato bayan wannan suna ana kuma kiranta da wato az-zahara kamar yadda ya tabbata wannan hadisi na muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku karanta masu haske guda biyu da aka sai ya zamto bayan wancan suna na ali imran sannan ana kiranta kamar yadda ya tabbata a hadithi da ainihin wato az-zahara wannan sura sura ce wadda ta sauka a madina bilittifaq wato malamai sun yi ittifaki akan cewa wannan sura ta Ali Imran ta sauka ne a garin Madina kuma ta sauka ne bayan suratul Baqara da haka wasu malaman suka ce wannan sura ita ce kamar sura ta biyu da ta sauka a garin Madina bayan saukar suratul Baqara sai kuma Ali Imran kenan kamar suratul baqara ita ce aya ta farko sai zamto ita suratu ali imran ita ce ta sauka sauka wato ita ce ta biyu a wajen sauka wasu kuma suka ce a'a a cikin surorin da suka fara sauka a garin madina suratul mutaffifin wato ita ce sura da ta fara sauka bayan ainihin wato am wahayi ya fara sauka a garin Madina ma'ana surorin da suka sauka bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga Makka zuwa Madina to in ka dauke jerin wato surorin da suka sauka din to suratul mutaffifin wailul lil mutaffifin ita ce ta fara sauka sannan sai suratul baqara ta sauka sannan sai kuma al imran kenan kamar a wannan kaulin sai zamanto suratul al imran ita ce aya ta uku wajen sauka an ce wannan sura suratu ali imran sura ce wadda a adadin surorin alkur'ani a kirge ita ce sura ta 48 ita ce sura ta 48 wajen ƙidayar surorin alƙur'ani sannan suratu ali imran ayoyinta 200 ne wannan shine ra'ayin jumhur jumhur daga cikin malamai sun ce ayoyinta 200 ne amma a lissafin mutanen sham sun ce tana da aya 199 aya 199 a lissafin ainihin wato mutanen sham sannan wannan sura sura ce wadda kusan dalilin saukarta wato wata ƙabiya ce da ta faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da nasara na jiran akwai wasu kiristoci 'yan garin najran wanda a wancan lokacin Najran tana cikin kasar Yaman duk da cewa a yanzu a map din tana cikin kasar Saudiya amma a wancan lokacin ta fada cikin kasar Yaman to wayannan sun zo sun tattauna da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam musamman game da abinda suka je Alƙur'ani yana ta fada yana maimaitawa game da Annabi Isa dan Maryam kuma an ce mutane ne masu ra'ayin riƙau ko tsatsauran ra'ayi game da addinin kiristanci ko kuma addinin nasara da haka sai suke ganin wato su sun tafi akan cewa annabi isa ɗan allah ne a wani ƙaunin ma allah ne to amma suna jin ana wannan wato ana kafurta masu cewa annabi isa ɗan allah ne ko masu cewa allah ne da haka suka zo suka tattauna da annabi sallallahu alaihi wa alihi game da wannan matsala kusan an ce yana daga cikin tun daga aya ta ɗaya har kusan zuwa aya ta ɗari aya ta tamanin da wajen uku duk wannan ana magana ne game da abin da ya shafi wannan tattaunawa tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da nasara najiran wannan sura ali imran tana da falala mai yawa kaɗan daga cikin falalar da wannan sura ta ƙunsa akwai hadithin buraida hadithin buraida ya ce na kasance ina zaune a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai na ji shi yana cewa ta'allamu suratul baqara fa inna akhadha baraka wa tarkaha hasra wa la tastati'uha al-batala qala yace thumma sakata sa'atan thumma qala تعلموا سورة البقرة وآل إمران فإنهما الزهراوان يذلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما جمامتان أو جيايتان أو فرقان من طير صواف وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أزمعتك في الهواجر وأسهرت ليلتك وإن كل تاجر من وراء تجارتي وإنك اليوم من وراء كل تجارتي فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويقسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما, فيقولان بما قسينا هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها وهو في سعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا wannan hadisin imam ahmad ya fitar da shi a mujalladinsa na biyar shafi na ɗari uku da arba'in da takwas hadisi ne hasan annada wato burai da yake cewa wata rana na kasance ina wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta'allamu suratul baqara ku dage fa ku koyi suratul baqara ku iya karanta ta ku fahimci ma'anarta ku yi aiki da ita fa inna akhadha baraka domin karanta suratul baqara haddace ta da fahimtar ma'anoninta da aiki da ita akwai albarka wa tarkaha hasara barin suratul baqara a wayi gari kana musulmi amma baka haddace suratul baqara ba wannan hasara ce mai girma wala tastati'uha al-batala masihirta ba yanda suka iya da mutumin da yake karanta suratul baqara shine wala tastati'uha al-batala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru na dan wani lokaci sannan sai ce ta'allamu suratul baqara ku koyi suratul baqara wa ala imran da suratu ali imran fa innahuma az-zaharawani domin suratul baqara da ali imran suroni ne masu haske guda biyu suna haskaka wa mutum shari'a ko kuma za su haskaka shi ranar tashin alkiyama yuzillani sahibahuma manzo Allah ya ce za su yi inuwa ga mai wanda ya karanta su ya haddace su yau malkiyamata ranar alkiyama ka annahuma gamamatan kamar ainihin wato gizagizai ko giragizai guda biyu au gayayatan ko kamar wata lema wata inuwa guda biyu au firqan min tsairin sawa ko kuma kamar wani cincirun dan tsuntsaye da suka yi sahu suka taho sun yi wa sun yi rumfa haka haka suratul baqara da Ali Imran za su yi rumfa su yi inuwa su samar da yanayi mai daɗi ga wanda ya karanta su ya fahimce su ya haddace su wa innal qur'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace domin hakika alqur'ani yalqa sahibahu yawm alqiyamah hina yanshaqqu anhu qabru zai hadu da ma'abocinsa dukkan wanda ya zama ma'abocin alqur'ani a wannan duniya alƙur'ani yana daga cikin abin da ya dame shi fahimtar alƙur'ani haddace alƙur'ani fahimtar ma'anoninsa da aiki da shi wannan na daga cikin abu mafi daraja da tsada a rayuwarsa to alƙur'ani zai haɗu da shi ranar alkiyama daidai lokacin da ƙabarinsa ya tsage ya fito za a gan shi wato ya yi ƙura-ƙura saboda ƙabari ƙura ƙabari sai alƙur'ani ya ce da shi ka gane ni wallahi ka kiyaye randa za ku haɗu da alƙur'ani ya ce ka gane ni kuma ban gane shi ba alƙur'ani zai haɗu da ma'abocinsa ya ce ka gane ni kuwa ya ce ban gane ka ba sai ce ana sahibuka alƙur'ani ai ni ne abokin nan naka alƙur'ani ni ne ma'abocinka a duniya wanda kullum kana tare da ni kana karanta ni kana sauraro na kana jin tafsirin ko fassara ta kana ƙoƙarin yin aiki da ni ni ne abokinka wanda azamtuka fil hawajir wato na sanya maka kishi saboda kokarin ka haddace ne kana jin kishirwa ma ka tashi ka je neman ruwa ya zama maka aiki kana kokarin karanta ne ka zo wata gaba kana jiran bari ka karasa wuri kaza ga kishirwa kana ji amma ka hakura wa ashartu lailatak na hana daren na hana ka bacci da daddare yanda kowa yake sheka bacci da mun share kai kuma sai ya zamto ka rage wasu awoyi wasu lokuta na dare wajen ƙoƙarin karanta ni wa inna kulla tajirin min wara'i tijarati duk dan kasuwa yana goyen bayan kasuwancinsa yana tare da kasuwancinsa wajen ƙoƙarin ya haɓaka kasuwancinsa wa innaka al-yawma min wara'i kulli tijara to kai a yau ka sha gaban dukkan wani kasuwanci duk wanda ya ɓata lokacinsa a wani kasuwancin da babu alkur'ani a cikin rayuwarsa duk wanda ya ɓata rayuwarsa a wani aiki da wata sabga da ba alkur'ani a cikinta to yau ka yi masa zarra ka ƙetare shi ka wuce shi sai a danƙa masa mulki a damansa wal hulda da dawwama bishimalihi a hagunsa sannan a ɗora masa wani kambe na nutsuwa wani irin crown na nutsuwa ranar tashin alkiyama sannan iyayensa a tufatar da su da hulla wani kayan ado wanda babu wani abu da zaka iya kimanta kayan wannan adon da shi daga abin da mutanen duniya suke takama ko suke tinkahon mallaka a wannan duniyar fayaqulan iyayen mahaddacin alkur'ani wanda yake karanta alkur'ani yake haddace shi yake ƙoƙarin fahimtar ma'anarsa yake ƙoƙarin aiki da shi ba a nufin mai karanta alƙur'ani zalla wanda alƙur'ani ya yi gabas shi kuma ya yi yamma kyawawan ta'adu da al'adu na alƙur'ani a matsayinsa na mahaddacin alƙur'ani ba ya sufantuwa da su ba shi ake magana kai ba ana magana akan wanda ya haddace alƙur'ani bi ma'anar kalima yana ƙoƙarin ɗabbaka alƙur'ani domin ba karantawar kawai ake so ba a fahimci ma'anar a kuma yi aiki da shi domin shi ne babban makasudin saukar da shi don haka iyayen wannan ma'addaci za su ce wanda dalili me muka yi haka muka samu wannan irin sutura muka samu wannan irin kayan ado da kayan kawa fayuqal sai a ce bi akhadhi waladikum alquran saboda rukon da ɗanku yayi da alqur'ani ai bai samu ruko da alqur'anin ba sai da gudunmawa ku kuka haife shi ku kuka sa shi a makaranta ku kuka dinga bibiyarsa ku kuka karfafa gwiwarsa dukkan wata gudunmawa da ya samu wajen haddar alkur'ani da abin da ya samu na kokarin yin aiki da alkur'ani da gudunmawa ku ثم يقال sannan sai a ce da shi shi kuma iqra was'ad fi darajil janna yi karatu ka ƙara ɗaukaka ɗaukaka daraja a cikin aljanna wa gurafiya fa huwa fi su'udin ma dama ya ƙara zai ci gaba da hauhawa ne yana samun promotion a cikin aljanna duk ma damar yana karatun nan hazzan kana au tartilan mazala ce da sauri yake karatu ko kuma tartil yake yi lalle a cikin wannan hadisi mai tsayi mun ji falalar wannan sura ali imran dan uwa in ka haddace bakara amma ka tsaya iya nan yi bakin kokarin ka ƙara so ka hada da Ali Imran abin zai zama maka fa'ida ranar tashin alkiyama in har baka da nasibi na ka haddace alqur'ani duka to mafi kankanta ka haddace suratul baqara ka haddace Ali Imran hadithin Abi Umama yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iqra'ul qur'ana fa innahu shafi'un li ahlihi yawm alqiyamah اقرأوا الزهراوين زهراوين البقرة وآل إمران فإنهما ياتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان فرقان طير صواب يحاجان عن أهلهما يوم القيامة ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة kamar wancan hadisin ne da ya gabata ƙarin da muka samu a wannan shine haddace suratul baqara da ali imran za su zamar wa mutum hujja ranar tashin alkiyama ma'ana za su ba wa mutum kariya a gaban Allah ranar tashin alkiyama sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce za su yi masa rumfa a daidai lokacin da kowa yake buƙatar inuwa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce lalle kar ayi ba kai ka karance suratul baqara akwai albarka a cikin haddace suratul baqara akwai hasara cikin yin wato burus da haddace suratul baqara sannan wala tastati'u hal batala wato masihirta ba su iyawa da wanda yake karanta suratul ainin wato baqara da haka suka ce al batala as-sahara wato masihirta matsafa matuƙar kana karanta suratul baƙara to duk wani tsafi da kulumboto da jifa da za a yi wa mutum sai dai masu yi su ta yi su ɓata lokacinsu su kashe kuɗinsu su rasa imaninsu amma kai ɗin allah maɗaukakin sarki ya baka tsaro ya baka kariya saboda ka karanta suratul baƙara ka haddace suratul baƙara shine wala tastati'u hal baqara wasu malaman kuma suka ce la tastati'u al-baqara ay la tastati'uha ay la yumkinuhum hibzaha wa qila la tastati'u an-nufudha fi qari'iha ay dukkan wanda yake masihirci mai kulumboto da tsafi baya iya haddace suratul baqara wasu malaman haka suka fassara wasu kuma suka ce mai karanta ta tsafin mai tsafi sihirin mai sihiri ba zai zartu ya shiga jikinsa ba wallahu a'lam daga cikin falala na wannan sura suratul baqara akwai hadithin annawas bin sam'an Allah ya kara masa yadda yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuqta bil qur'ani yawm al qiyamah wa ahli alladhina alladhina kanu ya'maluna bih taqaddamuhum suratul baqarati wa ali imran وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما جمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما فرقان من طير صواب يحاجان عن صاحبهما النبي صلى الله عليه وسلم يقول za a zo da alƙur'ani da makarantar alƙur'ani ranar tashin alkiyama amma fa wa'anne irin makaranta ba masu ƙulumboto da alƙur'ani ba ba masu wasa da alƙur'ani ba ba masu sihirce-sihirce da alƙur'ani ba ba waɗanda alƙur'anin suke karantawa ɗabi'unsu da halayensu da ayyukansu sun ci karo da alƙur'ani ba shi sa sai ce za a zo da alƙur'ani da ma'abota alƙur'ani sai ya ce allabi na kanu ya amalu na bihi saurari wannan gabar waɗanda suka kasance suna aiki da shi domin yanzu abin da ya fi faruwa galibi a haddace alƙur'anin muka fi shi muka fi mai da hankali a kai shi ne za a ga ana ta ƙoƙarin yi ana ta buɗe makarantu a kai kamata ya a ce banda karanta shi da haddace shi a koyar da tafsirinsa a kuma tarbiyyanci makarantansa akan yin aiki da shi wannan shine muka rasa da yawa yanzu amma alhamdulillahi rabbil alamin janibin farko na haddace alqur'ani hadda gangariya da hidimtawa alqur'ani wajen haddace shi wannan bangaren alhamdulillahi ana nan ana yi to yanzu janibin da ya kamata a ƙarfafa shine janibi na biyu fahimtar ma'anar alƙur'anin da kuma tarbiyyantar makarantar alƙur'anin wajen yin aiki da alƙur'ani don kasuwayi gari su zama cikin waɗanda za a yi makamashin wuta da tsora da tashin alƙiyama kamar yadda hadithi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam mutane uku su ne waɗanda za a fara yin maka za a hura wutar jahannama a yi makamashin wutar jahannama da tsora da tashin alƙiyama daga ci akwai wanda ya karanta alkur'ani ya hana idansa bacci da daddare ya hana kansa sana'a da sakewa ya nemi kuɗi kila da rana amma babu ikhlasi karatun yake yi amma bai san me yake cewa karatun yake yi amma karatun yayi gabas shi yayi yamma shi yasa za a zo da ma'addatan alkur'ani na gaskiya da alkur'anin ranar tashin alkiyama taqaddamuhum suratul baqara wa ali imran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce waɗanda za su jagoranci alƙur'ani waɗanda za su yi wa alƙur'ani zagi su ne suratul bakara da ali imran wannan yana sake nuna maka lallai kar a yi ba kai sake lale sake shiri wajen mafi karanci kaga ka haddace suratul bakara da ali imran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya buga wasu misalai guda uku annawas bin sam'an ya ce ban manta su ba yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za su zo su suratul baqara din da ali imran ka annahuma gamamatan aw dullatan aw saudawan wato za su zo kamar giragizai guda biyu ko wasu inuwoyi masu duhu wa'anda babu hatsa hatsin rana a cikin su sune saudawan bainahuma sharq akwai kuma haske da yake hasko cikin su aw ka annahuma firqani min tsairin sawab yuhajjani kuma wani abun ban sha'awa mahaddacinsu makarancinsu mai aiki da su to shi yana zaune su za su dinga yi masa hujja a gaban Allah ranar tashin alkiyama su za su ba shi kariya a gaban Allah ranar tashin alkiyama bai buƙatar shi ya kare kansa suratul baqara da ya karance suratul ali imran da ya karance ya kuma fahimci ma'anarsu yayi aiki da su to wannan na daga cikin abinda zai ci gajiyar ranar tashin alkiyama domin zai yi ainihin wato za su zama masa hujja ga Allah ranar tashin alkiyama mana za su yi masa hujja a gaban Allah ranar tashin alkiyama wannan kaɗan kenan daga abinda wannan sura ta ainihin wato ta ƙunsa na falala wannan sura suratu ali imran ta buɗe ne da alhuruful muqatta'a ta buɗe da wasu harufa an buɗe ta da wasu harufa guda uku alif lam da kuma mim bayan bismillah wannan huruful muqatta'a din na san sai dai da yake lokacin ya dan yi tsawo babu laifi mu dan maimaita koda wani bangare ne daga ciki amma na san dan uwa malam Nura lokacin da ya bude karanta suratul baqara tunda ita ma ta bude da huruful muqatta'a dinnan guda uku na san yayi dogon bayani game da ma'anar waɗannan harufa guda uku da abinda malamai suka ce akan su malaman tafsiri sun yi sabani game da waɗannan huruful muqatta'a waɗanda suke zuwa a farkon surori irin su alif lam mim irin su alif lam mim sad irin su alif lam mim ra irin su ainihin kaf ha ya ayyin sad irin su qaha irin su yasin nun irin su qaf irin su qasim qasimim hamim hawamim dinnan ayin sin qaf da ire-iren waɗannan huruful muqatta'a wanda za ga wani lokaci da an yi bismillah sai a bude wannan surar da su to malamai sun karu juna sani game da menene ma'anar waɗannan ko fassarar waɗannan huruful muqatta'a daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce ista'afara Allah bi ilmi da aka faraddu ilmaha ila Allah sai suka hutar da kansu akwai malaman da suka ce sanin ma'anar waɗannan huruful muqatta'a sanin su yana ga Allah shi sa in ka karanta in suka karanta waɗannan harafan sai su ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik sai su ce Allah shi yafi sanin manufar ko ma'anar waɗannan harufa akwai waɗanda suka tafi akan wannan da aka ba sa fassara su kawai sun zo sai su ce maka Allah shi yafi sanin me waɗannan harufa suke nufi da aka sai su mayar da ilimin ma'anar su zuwa ga Allah walam yufassirha ba sa fassarawa a cikin malamai kuma akwai waɗanda suka fassara su sai dai wajen fassarar su ma kuma sun yi saɓani wajen ma'anar wasu daga cikin malamai akwai wanda suka ce inna ma yi asma'us suwar suka ce sunayen surori ne abinda zai karfafa wannan fassarar cewa waɗannan misali ali imran a ce alif lamim suratu alif lamim da haka akwai malaman da suke ganin duk sura da ta bude da waɗannan to ɗaya ne daga cikin sunan wannan sura abinda zai karfafi wannan magana ta su shine hadisin da yazo cikin sahihai bukhari da muslim daga abi huraira Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya qara'u fi salati subh yawmal jumaa din ranar juma'a da asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta alif lam mim as-sajada wa hal ata 'ala al-insani da aka sai suka ce kaga ba a ce suratu sajada ba sai aka ce manzan Allah yana karanta alif lam mim as-sajada da aka sai suka ce wayannan huruful muqatta'a kaman sunayen surorin wasu kuma suka ce a alif lam mim da kuma hamim da irin su alif lam mim sad da kuma sad fawatih ibtataha Allahu bihal qur'an suka ce waɗannan harufa wasu mabuɗai ne da Allah ya buɗe alƙur'ani da su ɗin wasu kuma suka ce hiyasmu min asma'illahi ta'ala ai waɗannan haruffan da kake ganin an buɗe surori da su sunaye ne daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki wasu malaman kuma suka ce huwa qasamun aqsama Allahu bih suka ce rantsuwa ce Allah maɗaukakin sarki yake yi wa huwa min asma'illahi ta'ala dan haka suna cikin sunayen Allah ta'ala dan haka Allah ta'ala yana yin rantsuwa da su wasu kuma suka ce hurufun ibtutihat istutihat min hurufil hija asma'illah قلت مجموع الحروف المذكورة أوائل السور بحسب المكرر داك أنك تتر حروف المقطعة وإن داك أمبتشيسو أتكين القرآن أتكين سوروري فرقون سوروري banda waɗanda aka maimaita su wato arba'ata ashar harfan harafi goma sha hudin harafi goma sha hudin wasu malaman suka ce waɗannan huruful muqatta'a ne wato ana nuna cewa alƙur'anin nan balarabe kuma lokacin da aka saukar da shi ana ƙalubalantar larabawa ne waɗanda suke takama da tinkaho da larabci to wannan alƙur'anin kun ce ba daga Allah yake ba kun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kirkire shi to ai Allah madaukakin sarki yayi musu kalubale a wuri daban-daban cikin alkurani wani wurin ya ce fatu bi sura fatu bi suratin min mithli fatu bi ashri suwarin mithlihi mubtariyat Allah madaukakin sarki ya ce to ko da sura daya ai kun ga dai wannan alkur'anin daga alif lam mim daga alif lam mim sad daga alif lam mim ra ba huruful hijaa bane da su kuke yin magana kuma in za ku rubutu da su kuke rubutu ai larabci ne su ma to tunda kun ce daga ba daga Allah yake ba to ai kun san waɗannan haruffan kuna magana da waɗannan haruffan in kun tashi rubuce rubuce na yau da kullum kuna yi da su to ku zo da koda sura ɗaya wadda ta yi daidai da alkur'ani mana in kuntum sadiqin har ma daga ƙarshe Allah madaukakin sarki ke cewa ba za a iya ba walau kana ba'dhum li ba'din zahiran da haka wannan sai ya nuna cewa kamar haruffan Allah ya bude waɗannan surori da su ne dan nuna mu'jiza ta alqur'ani cewa zance ne na Allah madaukakin sarki ba zance bane na abin halitta domin Allah ya kalubalanci duniya ta zo da makamancin alqur'ani amma ba su iya zuwa da makamancin alqur'ani wannan kaɗan kenan daga cikin mabuɗin da za mu iya samu a takaice tunda ba bin tafsirin muke ba kamar muna iya cewa tarjama ayoyin alkur'anin muke yi daga ainihin wato larabcin zuwa hausar wadda za ta yi daidai da fahimtar mahalarta domin mu fita da saƙon da allah maɗaukakin sarki ke so mu fita da shi cikin ayoyin da muka ji wato an karanta mana malaiki cewa sabaq al-kalamu alaiha fi awwal surati al-baqara wannan harufa guda uku huruful muqatta'a alif lam mim tattaunawa akan ma'anar su ta riga ta gabata cikin suratul baqara duk da cewa yanzu na dan hararo mana maganganun da malamai suka yi da haka sai kaga wasu malaman kamar as-sa'idi in ba manta ba shi ma da yazo sai da yi wannan bayanin cewa Allah maɗaukakin sarki shine mafi sani game da ma'anar waɗannan harufa ina fata an gane ma'ana kamar wannan ya fi hutu saboda in ka ce suna da wata fassara to malamai game da fassara ta su kaji su ba saɓani suka samu wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza shi yasa wasu malaman sun ce Allah maɗaukakin sarki shine ya fi sanin ma'anar waɗannan harufa Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah maɗaukakin sarki babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi alhayyo rayayye alƙayyomu tsayayye da zacinsa nazzala alaikal kita bilhaq ya saukar maka da littafi alƙur'ani bilhaqi da gaskiya musaddiƙan lima baina yadai yana mai gaskata littattafan da suka gabace shi wa anzalat tawrata wal injil Allah maɗaukakin sarki shine wanda ya saukar da attaura kuma ya saukar da injila min qablu tun kafin saukar da alqur'ani hudan linnas dan ya zama shiriya ga mutane wa anzalal furqan kuma Allah shine wanda ya saukar da littafi raba gardama innal ladina kafaru bi ayati llah lalle waɗannan da suka kafurce game da ayoyin Allah lahum azabun shadidun suna da azaba mai tsanani wallahu azizun Allah mabuwayi ne babu abin da ya fi ƙarfinsa zuntiqam ma'abocin ɗaukar fansa inna Allah la yaqfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama lalle Allah madaukakin sarki babu wani abu da yake ɓuyar masa a sama a ƙasa ko a sama wallazi yusawwirukum fil arham Allah madaukakin sarki shine wanda ya suranta shi ne ke suranta halittarku fil arham a cikin mahaifa kaifa ya sha yanda ya ga dama la ilaha illa huwa babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi al'azizu mabuwayi alhakim kuma mai hikima waɗannan su ne ayoyin da muka je an karanta mana Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah madaukakin sarki la ma'budu bi haqqin illa hu babu wanda ya cancanta a bautata masa sai Allah almuttasifu bil hayatil kamila domin shine ubangijin da ya siffantu da rayuwa cikakkiya wadda babu tawaya a cikinta Allah madaukakin sarki rayuwarsa rayuwa ce wato azaliya abadiya rayuwa ce tun fil azal kuma rayuwa ce ta har abada wanda duk wanda ba Allah madaukakin sarki ba to rayuwarsa ba azaliya bace ba abadiya bace duk wani rayayye an yi wani lokaci da babu shi kamar yadda Allah ta'ala ya fara cikin suratul insan hal ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura an yi wani zamani da dan adam babu shi bai zama wani abun ambato ba babu shi kenan dan adam da babu shi aka samar da shi sannan bayan an samar da shi kuma akwai lokacin da Allah zai kuma rasar da shi to Allah madaukakin sarki shine alhaya wato yake da wato alhayyu wato rayayye kuma rayuwarsa alkamila cikakkiya kama ya liku bi jalalihi kamar yanda ta dace da irin buwaya da girmama da ɗaukaka ta Allah maɗaukakin sarki alƙayyo Allah maɗaukakin sarki ya siffantu da ƙayyomiya alƙa'imu ala kulli shay shine mai kula shine tsayayye mai lura mai gudanar da komai da kowa shine Allah subhanahu wata'ala da aka ga kenan sunan Allah madaukakin sarki ne alhayyu tun kafin ya halicci rayayyu sunansa alhayyu galiban kamar yadda Imam al-Tahawi ya kawo a cikin littafin sa al-Aqidatu tahawiyya Allah madaukakin sarki sunayensa da sifofinsa ba su da farko kamar yadda ba su da ƙarshe dukkan mai wani suna ko wata sifa to za ga daga baya ya samu wannan sifa din kuma za ta iya gushewa amma Allah maɗaukakin sarki kuma kowa na ga yana samo sufarsa ko sunansa ne daga abin da yake yi misali ana cewa wane injiniya ne misali amma in ka duba ai da ba injiniya ba ne ba tun da aka haife shi ake ce masa injiniya ba bayan an haife shi ƙila ya iya wani abu na injiniyanci ko ya yi wani karatu na injiniya sai ya ake ce masa injiniya a ran da din ya mutu ba za ka jance injiniya ba sai dai a ce mamaci to Allah maɗaukacin sarki alhayu ba sai da ya halicci halitta ake ce masa alhayu ba tun kan ya halicci halitta ya rayar da rayayyu sunansa alhayu alƙayyum sannan Allah maɗaukakin sarki alƙayyum ne a nan ma kaga mun ji fassarar alhayu da alƙayyum a cikin suratul baƙara a izin da malai ya karanta shekara da ta wuce Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum cikin ayatul kursi Allah maɗaukakin sarki ce nazzala alaykal qur'an bil haqq Allah maɗaukakin sarki ce nazzala alaykal kitaba kai bil haqq Allah ta'ala ya saukar maka da littafi da gaskiya wato nazzala alayka alquran alkitab huna bi ma'ana alquran Allah ta'ala ya saukar da alqurani bil haqqi alladhi la rayba fi gaskiya ne alqurani wanda babu kokonto ko ta babu a ciki zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin Allah madaukakin sarki ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alqurani da gaskiya kuma shi alqurani musaddiqan lima bayna yadayhi littafi ne da yake da wata sifa sifar alkur'ani yana mai gaskata littattafan da suka gabace shi da manzannin da suka zo gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya zo ba ne don ya warware saƙon da ya gabata ko ya warware manzancin manzannin da suka zo gabaninsa a alkur'ani ya zo ne musaddikan lima qabla ya zo don ya gaskata abin da ya gabace shi min kutubin na littattafai wa rusulin da manzanni wa anzala taura Allah ta'ala shine wanda ya saukar da at-taura ala Musa alaihi salam ga annabi Musa alaihi salam wal injil ya kuma saukar da injila ala Isa alaihi salam min qabl ay min qabl nuzulil qur'an kafin saukar al-qur'ani Allah ya saukar da at-taura wa annabi Musa Allah ya saukar da injila wa annabi Isa alaihi salam kafin saukar al-qur'ani li irshadil muttaqin Allah ya saukar da alqur'ani dan shiryar da masu takawa ilal iman zuwa ga imani wa salahi dinihim wa dunyahum an saukar da alqur'ani ne dan yazo ya gyara wa mutane duniyarsu ya kuma gyara wa mutane lahirarsu ma'ana duk wanda yake so duniyarsa ta yi kyau lahirarsa ta fi kyau to alqur'ani zai rike domin dalilin saukar wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam alkur'ani an saukar da shi ne don ya gyara wa mutane duniya ya gyara wa mutane lahira. Wa an zala ma yi farriku bai da alhaƙi wal batin, Allah ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wani littafi wanda yake raba gardama wanda littafi ne da yake rarrabe tsakanin karya da gaskiya. shi sa tun daga farkon alkur'ani har zuwa ƙarshensa abinda alkur'ani yake ta yi ya fayyace gaskiya daga ƙarya ya ware tsaba da tsakuwa ya ware ya bambanta maka tsakanin tauhidi da shirka ya bambance maka tsakanin bid'a da sunna ya bambanta maka tsakanin ayyukan da'a da ayyukan sako wannan shine alkur'ani ya zo ne don yi wannan fashin bakin ya kuma rarrabe wa mutane tsakanin gaskiya da ƙarya da haka littafi ne wanda yake al-furqan yufarriqu bainal haqqi wal batil wal ladina kafaru bi ayati llah Allah madaukakin sarki yace innal ladina kafaru bi ayati llah lalle waɗannan da suka kafurce wa ayoyin Allah alladina kafaru bi ayati llahi almunazzala lahum azabun azim suna da wata irin azaba mai girma wallahu azizun Allah gagara ba daune ya gagaru kowa ya buwayi kowa la yugalab babu wanda ya isa ya galaba ga Allah wato akan Allah subhanahu wataala wallahu galibun ala amri Allah ne yin galaba ne akan al'amarinsa Allah madaukakin sarki aziz gagara ba daune zuntiqab Allah ma'abocin daukar fansa ne duk wanda ya saba wa Allah ya kangare wa dokokin Allah ya ƙaryata manzannin Allah ya ƙaryata ayoyin Allah Allah maɗaukakin sarki azizun ne gagar ba daure ya fi ƙarfin kowa zai kama shi zuntiƙam kuma ma'abocin ɗaukar fansa ne ai zuntiƙam mimman jahada hujajuhu hujajahu wa adillata Allah ma'abocin ɗaukan fansa ne da damƙa mai tsanani ga duk wanda ya yi musun hujjojinsa da dalilansa wata farrudahu bil uluhiyya da kuma duk wanda yayi musun kadaitakar Allah da ubangijin takarsa Allah madaukakin sarki ce inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa lalle Allah madaukakin sarki babu wani abu da yake buya a gare shi a ƙasa ko a sama babu wani abu da yake buyarwa Allah madaukakin sarki a sama ko a ƙasa duk abin da bayi suke yi a ban ƙasa Allah ya sani a asirce suke yi a a bayyane suke yi a a wani wuri keɓantacce suke yi duk abin da bayi suke ciki Allah maɗaukakin sarki ya sani babu wani abu da ke ƙuyarwa Allah maɗaukakin sarki a sama ko a ƙasa a inna Allah muhitun ilmuhu bil khala'iq wannan aya tana nuna ilimin Allah ya kewaye halittarsa gaba ɗaya Allah ya san abin da halittarsa ke ciki wato cikinsu da wajensu Allah maɗaukakin sarki ya ce, Huwan na ziyu sauwir kumfil arhami kai fa sha. Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda yake suranta ku fil arham a cikin cikin mahaifa, wato a cikin mahaifa kai fa sha yanda Allah maɗaukakin sarki ya ga dama. Huwa wa'adahu alladhi yakhluqukum fi arhami ummahatikum kama yasha' Allah maɗaukakin sarki cikin ganin damarsa shi ne yake halittar ku ya kuma suranta ku yadda ya ga dama cikin mahaifa mahaifar iyayenku min zakarin al'unsa Allah shi ne wanda yake halittar ku a cikin cikin mahaifanku mahaifiyarku mazanku da matanku min husnin wa ƙabi ko wa hasanin wa ƙabi wa shaƙiyin wa sa'id Allah shi yake halittar mu a cikin mahaifa wasu daga cikin mu maza wasu daga cikin mu mata wasu daga cikin mu kyawawa wasu daga cikin mu munana wasu daga cikin mu shakiyai wasu daga cikin mu sa'idai shi ke yin yanda ya ga dama wallazi yusawwirukum fil arham tun a cikin cikin mahaifa Allah yake suranta wannan namiji ne wannan mace ce tun a cikin ciki Allah ta'ala yake suranta wannan mutumin kirki ne wannan ja'iri ne tun a cikin cikin mahaifiya Allah ke suranta wannan kyakkyawa ne wannan mummuna ne wannan mai kyauta ne wannan marowaci ne wannan mai gaskiya ne wannan makaryaci ne wannan mai kyauta ne wannan akasin haka tun a cikin mahaifa Allah ta'ala ke suranta ainihin wannan a cikin ainihin wato cikin mahaifar iyayenmu kaifa ya sha la ilaha illa huwal azizul hakim la ma'budu bi haqqin siwa da haka babu wani ubangijin bauta in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba al'aziz Allah maɗaukakin sarki yake cewa shi ne al'aziz mabuwayi allazi la yi ghalab shi ake nufi da al'aziz wanda ba wanda ya fi ƙarfinsa sannan hakim Allah maɗaukakin sarki gwani ne fi amrihi a cikin al'amarinsa wata dibirihi da kuma gudanarwarsa wannan shi ne a takaice tarjamar waɗannan ayoyi guda shida wanda muka ji an karanta wana da lokaci? lokaci ya cika to insha Allah za mu tashi gabar wallazi anzala alaykal kitab aya ta bakwai insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kuskuren da muka yi kocin tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh